علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة على توبة بني lalazina ya amalu na sayya ati ga wanda suke aikata mummunan aiki ba ta zama tuba ba ai zunuba shine zunubi a ta za a bar aduhumul mautu har sai lokacin da suka ga mutuwa ta same su ko kuma ta zo musu ko ƙala inda mashahadati ma huwa fihi yayin da ya ga alama zai mutu ne tuftul ana na tuba yanzu fala yanfa'uhu zalika wannan tuban ba zai amfane shi ba walal ladina yamutuna hum kuffar wannan masu subba su ne za su mutu suna kafirai ulaika atadna lahum azaban aliman su ne kuma waɗanda muka tanadan musu azaba mai raɗaɗi na الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآسروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بعلست أغريكو kumallaki wato gangan jikin mace dole ba shine ai za ta hinna kenan karhan dole ko wala ta duluhunna kuma kar ku hana su an nikahi gairikum ku ce ba za su auri wasunku ba bi imsaki hinna ku rike su wala ragabata lakum alhalin ku kuma ba kwa son su ma'ana ba ku da sha'awa tattare da su ko a domin a wancan lokacin sukan yi haka a zamanin jahiliya ko kanu fil jahiliyyati rasulan nisa'a أقربائهم فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأكذا صداقها إن سنجد ما ينقوصوا سأوردسوا in sun ga dama su riƙe ta ba za su aure wa wani da ita ba in sun ga dama su aurar da ita kuma su riƙe sadakin so da haka bayyana musulunci Allah ya ce a kar ku musu haka ka san su mata gaba ɗaya kaf manzo Allah shi ya neman musu yanci shi ya ba su yanci kafin zuwan manzo Allah kamar yadda muka faɗi a baya mata ba su da yanci kwata-kwata sai yadda aka ga dama ake yi da su to amma da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da su da sauran bakaken mutane duk wanda ba fari ba lokacin ya shiga uku kawai ganin su ake yi shi kaman wato ba ma Allah ne ya halicce shi ba su suna ganin kaman su suka yi kansu da kansu haka kuma wanda ba shi da karfi wanda ya fi shi karfi ya kama shi ya kwace mar dukiya abubuwa dai daban-daban manzo Allah duk ya zo ya hana ya ce duka wannan abubuwan a daina su ko a da ta zabu bi ba da ma'atatu muhunna min al-muhuri illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyana kar ku rike su ko kuma kadda ku aurar da su ku rike musu sadaki ai bi ta sabu bi ba da ma'atatu mun ko kuma ku gudu ku tafi da sashin abin da kuka ba su min al-muhuri na daga sadaki illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya wa hiya zina ita ce zina aw nushuzi ko kuma fituntunu irin na mata a wa asiruhunna bil ma'rufi ku zauna da su zama kyakkyawa bil ijmal fil qawli wan nafaqati wal mabiti shine ku ciyar da su ko sannan kuma ku zamanto kuna kwanan aure da su shi da kyakkyawan zama kenan fa in karhitumuhunna fasbiru in kuma ba ku son su to ku yi hakuri fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseeran wani lokaci za ga mu ba ka son abu amma kuma abin akwai alkhairi mai yawa a cikin shi kai baka sani ba to ku yi hakuri ko da kuna kin su wani lokaci za ku zama kuna kin abu amma a cikin abin akwai alkhairi mai yawa bi an yarzuqukum minhunna waladan salihan sai Allah ya ba ku da nagari babban mutum tare da su so da haka ku hakuri sai ya ce min wa inna
وإن أردتم ابتدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا to idan kun yi haƙuri da su Allah ya sanya alkhairi mai yawa yana kun samu ɗa nagari wanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi to kuma idan kuna so wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin kuna so ku saki mata ku canja gurbinta da wata ko wa qad ataytum ihdahunna qintaran alhalin kun ba su malan kasiran ai sadakan kun ba su dukiyar aure mai yawa sadaki mai yawa wala ta'kuzu minhu shay'an kar ku karbi komai kuma lokacin sun ba su sadaki in za su sake su bayan kuma sun zauna da su sun yi kwanan aure da su sai kuma su kwace sadakin Allah ya ce to kar ku karbi komai atakuzunahu yanzu ku karba buhutanan dan zalunci zulman wa isman mubinan karban wannan kudin da kuka ba su na sadaki laifi ne bayyanannen laifi wato yanzu Allah ce zalunci sau da aka ku bar musu kudinsu ma'ana sun ci sadakinsu na'am وقد أفدى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقد أفدى gashi bayan kun ce ba ku kwace sadakin nan ko kuma kun kuna so ku karba alhali wa qad afda ba'dukum ila ba'din sashin ku ya riga ya sadu da sashi kun kwanta kun yi jima'i bil jima'i al muqarrir lil mahri shi jima'i shi ne yake sa mata ta ci sadakinta kar ku kwace mata kudinta domin ta ci sadaki kuma ba ma shi aure abin da aka sani a ce an ba da sadaki ga waliyai ga shaidu ko sannan kuma akwai makani akwai matar akwai mijin ba a ɗaura aure a hululu a gaibu ba mata ba miji ba maganar aure su ne makanin auren ai kamar watan ramadana ne ba wani wata da ake yin azumin watan ramadana sai a watan ramadana amma a kowane azumi kana da dama ka yi nafila Allah kuma zai karba kamar aikin hajji ne ba wani wata da ake yin aikin hajji sai a wani wata sai a zulhijja kuma ba inda ake yin aikin duk duniya sai a makka makani kenan haka aikin ibadar yake ba a yi sai a zulhijja a kuma makka domin nan ne makanin aikin hajjin haka watan ramadana ba a azumin watan ramadana sai a watan ramadana shine makanin abin to haka aure yake sannan aure ba ba a wasa da shi da yawa suna ɗaura aure a wasa kuma auren ya ɗauri da yawa za ka ga ana yi a wasan kwaikwayo da sauransu ba a yin wasa da aure so da haka wannan su suke hadawa to an samu aure kenan Allah ce wa qad afda ba'dukum ila ba'din gashi kun riga bil jima'i al muqarrir al mahari kun yi jima'i wannan ta ci sadaki dan me yasa zaka kwace mata sadaki wa akadna minkum mithaqan galizan kuma sannan an riki alƙawari minkum da ku mai ƙarfi shine ahadan galizan ai shadidan ko shine cewa huwa amrul lahi bihi min imsakihinna bi ma'rufin aw tasrihinna bi ihsanin in mata kana santa ka rike ta kawai da adalci da gaskiya in baka santa kuma to ka sake ta nan ma da adalci da gaskiya da yawan mutane in mata ta bata musu suka zama ba sa santa sai su rike ta su ki sakinta ko ta koma gidansu ko tana gidansu amma fa a zuciyar shi shi ba santa kaga ya zalunce ta kuma wannan lokaci wa yana a abin nan ne yana kaman kishi ko kuma hasada ko bakin ciki da ita misali a to ku daidaita mana kuma alqur'ani ya ce imsakuhunna bi ma'rufin aw tasrihunna bi ihsani ka sake ta cikin jin daɗi da zaman lafiya addini kenan ko kuma ka rike ta ku zauna lafiya tsakaninka da ita ka san zama da mata sai haƙuri zama da mata sai haƙuri idan mutum ya saki mata idan kai kana nesa sai ga kamar bai kyauta ba in kuka zauna ya gaya maka sai ga aida kai ne tuntuni da kun rabu saboda kai ba za ka iya haƙuri misali da abin da ta yi maka ba shi mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo amma a zauna tare mutuka raba ya fi a yi haƙuri da juna so da albarkacin 'ya'ya da zamantakewa da surukuntaka da 'yan'uwantaka da zaman gari da abin da ya kama da haka haƙurin shi ne wanda ya fi ko? to sau haka Allah ce karku yi musu haka ku aure su ku kwanta da su ku kwace musu sadaki kun zalunce su na'am ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا كرك أوري ما نكح ما دنا بمعنى من نكح آباؤكم duk wanda babanka ya taba aurenta ba matarka bace ta haramta a gare ka domin a da suna yi ko da yake a yanzu ma akwai wasu kabilu da suke yi idan baban mutum ya mutu to dama sukan auri mata da yawa sai babban dan shi yake gado kannan ba sa yi sai ya duba wata dan kwalaliya a ciki dama yana dan mata kalla kalla haka sai ya sa ta kawai a ɗaki ya ce ta zama ta shi kuma ya zama su a al'adar su kenan amma addinin musulunci ya ce wala tankihu ma nakaha aba uku minan nisa'i illa ma qad salaf duk wanda babanka ya aure ta sunanta baba sunanta inna sunanta gwaggo sunanta anti ta haramta a gare ka har abada ko da duk duniya babu mata to ita ba matarka bace lakin illa lakin ma kad salaf sai abin da aka aikata a baya wannan ya riga ya wuce amma yanzu an hana wannan ko innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabilan auren matan uba ko matar uba inji Allah alfasha ne abin ki ne Allah bai so wa maqatan ay sababan lil maqat min Allah wa huwa ashaddul bugudi in an yi haka ana samun fushin Allah madaukakin sarki wasa a sabilan an kauce wa hanya a kaɗa ɗariƙar haƙ mutum ya kauce wa hanyar gaskiya saboda haka matar baban mutum ba matar shi bace sai ya ce ne حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأكواتكم وأماتكم وكالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأكواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرمت الله أن حرمت يا ذا حرمت ummahatukum ku auri iyayenku mata haramun ne a gare ku har abada an haramta mutum ya auri babarsa ko babar fa da babar babar shi da babar babar babar babar babar shi duka waɗannan sun zama ba matan shi ba har abada da babar shi da kakar shi da kakar kakar kakar shi bar ganin ta tsohuwa har da kakar ta ma ba matar ka bace shikenan wancan wasa da ake miji na miji na to wannan ya tsaya a haka amma aure babu da kaka domin matsayinta irin matsayin uwa ne wajen haihuwa don ita ta haifi babarka waccan ta sama ma ita ta haifi babar babar babarka ko wa shumilatil ajdadu kenan min qibalil abi wal ummi ta bangaren uwa ce kakar ko kuma ta bangaren uba dukka matsayinsu ɗaya ne ba dama ka auri babar babanka ba dama ka auri babar babarka wannan an gama hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum haka ƴaƴanku da ku kuka haife su har abada ba ba matarka bace ba dama ka aure ta ba aure tsakaninku da ita to ba ita ba wa shamilatul banatil auladi wa in safalna yarta ma ba matarka bace yar yarta ma ba matarka bace yar yar yarta ma ba matarka bace an gane su ma suna matsayin wannan yar taka uwarsu so haka babu aure tsakaninka da su wa aka watukum da yan uwanku mata min jihatil abdi aw ummi kanwarka da kuke uwa ɗaya ba za ka taɓa aurenta ba ƙanwarka da kuke uba ɗaya ba matarka ba ce wa amma tukum a wakala tukum gwaggonka ko innarka ƙanwar uba ƙanwar yar uba yar uwa ba matarka ba ce su ma domin suna matsayin ne suna matsayin uwa da gwaggo da inna wakalatukum sannan kuma da ‘yan uwanku waɗanne ne al'ummahatukum wa jaddatukum waɗanne ‘yan uwan su ma ba ba a sa'annun aurenku ba ne ba kufanku ba ne babu aure tsakaninku da su wa banatul aki wa banatul ukt ‘yar yarka da ‘yar wanka ‘ya'yanka ne babu aure tsakaninka da su wa umma hatu kumulati arda'anakum da matar da ta shayar da kai mamanta ka sha ka zuƙa babu aure tsakaninka da ita sai dai wannan an kai an komo wasu sun ce sai an zuƙa zuƙa biyar mutum ya sha ya wuce makogarin shi maman ya shiga cikinsa to ta zama uwarsa babu aure tsakanin shi da shi da ita ko kamsur ri'atin kenan sha biyar a wakila sha biyar nan da ake nufi ba a rana ɗaya ba a sha yau a sha gobe a sha jibi a sha gata a sha citta wannan ta shayar da kai ko wasu kuma suka ce a'a kawai idan ta shayar da mutum shikenan babu maganar aure tsakani an gama waɗannan malamai a imamu shafi'i abu hanifa da malam ahmadu bin hambali da malam imamu maliku kowa ya kai ya komo a kyakkyawar fahimtar shi da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda ka ɗauka amma ka ɗauka da ilimi sai ka riƙe ni ga abin da na sani a nasi ga abin da aka faɗa to shi kenan magana ta ƙare ko wa umaratukum allati arba'anakum qabla istikmal al-hawlayn kam surda atin kama bayyana hul hadisi sha biyar kaman yanda hadisi ya bayyana in an yi sha biyar mutum ya sha maman so biyar wakila aka ce a kafin ma a kai shekara biyu amma idan aka wuce shekara biyu to kaga an shiga kuma wani babi daban wa aka watukum da yan uwanku minar rada'ati wanda kuka sha mama tare da su aka shayar da ku tare su ma sun shiga wannan a ɓangaren wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku babar matarka ba matarka ba ce wa raba'ikumul lati fi hujurikum da kuma wanda kuka zo kuka rene su a gidanku agolanku kenan min nisa'ikum ‘ya'yan matanku ka kawo mata sai ta ɗauko ‘yarta da ta haifa sai ta zo da ita dama an yi sa'a ba zaura ce tana da ‘ya ta zo da ‘yar ta shi kenan sunan ‘yar ‘yarka ko amma da sharaɗi allati da kaltun bihinna sai ka kwanta da uwarta in baka kwanta da uwar ba to shi kenan da kun rabu da uwar uwar ta koma gida can kawai sai ka je ka nemi rigarka ka je ka tsaya kofar gida ka nemi wani da kali ko gindin bishiya ka nemi yaro ka ce kira maka wanci ka san ko ba ya buga go so da haka sai ka ga kai fashi na gefe sai a kira min wanci a shikenan da ta fito mai za ta ce maka tambaya baba haka za ta ce maka ta baba ina wane ce a tashi ce ba maganan baba bane baba ka zo wajen baba ya ce a wajen ki na zo waje ma ya kwaro ko wajen ki na zo to baba gane lafiya ce ana son ki ne a'a baba to baba shi kuma baba yana bin ka'ida ne na addini ko a menene ya ce ma ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna to fala junaha alaikum shi ya san bai kwanta da uwarta ba kuma sun rabu da uwar shi kuma ya ga yana son yar saboda haka ya biyo bayan isha ya zo ya kira ta ina son ki za a buga za a yi dirama sosai a nan in gwaba abin da Allah ya faɗa fa in lam takunu da kaltun bihin na fala junaha alaikum to fi nikahi banatihinna idza faraqtumuhunna ku auri ƴaƴayensu in kuka rabu da uwar babu laifi ku auri ƴar amma kuma in ka kwanta da ita fa har abada in ka kwanta da uwarta ita ma ta haramta a gare ka wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم ما تكون ‘ya'yanku wanda kuka haife su na tsatsonku har abada ba matarka ba ce ‘yarka ce ba za ka aure ta ba amma kuma matar da ɗan da ka ɗauko shi ya karke shi a hannunka falon ma ƙaza zaidun waɗaran zawajina ka ha zaidu ya auri mata bayan ya sake ta baban shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan a tabbatar da wannan hukuncin wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum falamma qada zaidun wadaran zawwajnaka amma fa an sha magana ana ta magana ana ta ayya auri matar dan shi sai da Allah ya koma mala'ika jibril ce inna Allah yi ƙuri ukar salam a yi shela a faɗa musu ma kana muhammadin a ba a hadin min rijaliku to amma kai a yanzu ka gaba mala'ika ba zai zo ya faɗi wannan magana a kanka ba rigima za a yi ta bugawa kawai ko illa wa an tajma'u bainal uqtayni illa ma qad salaf ba a auren ya da kanwa wannan ma Allah ya riga ya hana min nasbin aure ba'in na nasaba suna da nasaba ne ko kuma an shayar da su tare babu magana tsakaninka da su ba matanka ba ne illa lakin ma qad salat fil jahiliyyati sai dai abin da ya wuce a lokacin jahiliya duk an yi wannan ko inna allaha kana gafuran lima salafa minkum qabla an-nahy ubangiji mai gafara ne a gare ku kafin a haramta to shi kenan ba laifi amma bayan an haramta ba matanku ba ne rahiman bikum ubangiji mai jin kai ne gare ku fi zalika akan wannan hukunce-hukunce da aka karanta su a baya sai ya ce ne والمحصنات من النساء
والموصنات من النساء إلا, إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريدة إن الله كان عليما حكيما وحرمت عليكم المحصنات من النساء أنكم هرمتامك كتنغغو ما سنجي كينا من النساء دقماتا وانتتكد مجي بقى ين أوري أكن أوري ba a yi ko an tanki huhunna ƙablal mufarikaci azuwaji hinna ku aure su kafin mamansu su sake su ba a yin haka wata mata ta yi aure guda bakwai a wata ɗaya aka kawo mana kes ɗin kaga wannan aigwanar aure ce da ta kunce da wannan sai ta ɗaura da wannan sai ka ce ɗaurin igiya ka ga wasa ya shiga ciki kenan ko dole sai ta yi idda don kar a ɗauki ɗan wani a kai shi gidan wani sai ta yi jini uku ta gama ta wanke mahaifarta tsab to shi kenan sai wani ya neme ta ya aure ta Allah ya hana an katange a hararin musulmati kunnan ahula waɗannan matan ba ‘ya'yaye ne ko ba ‘ya'yaye ba an hana illa ma malakat aimanukum sai abin da damarku kuma ta mallaka abin da damarku ta mallaka menene wannan minal sabi an je ɗaukaka kalmar Allah an ribato mata to a wannan guri to shi kenan babu laifi za ku aure su amma ba'adal istibra'i su ma sai sun yi istibra'i wannan hukunci haka Allah ya sa kitaballahi alaikum wa ahalla lakum ma wara azalikum ubangiji kuma ya halasta muku wani wannan ko ma hurrima alaikum minan nisa'i shine abinda ya haramta muku daga abinda ya haramta muku na daga auren mata waɗanda aka katange su an tattabu an taɗalabun nisa a bi amwalikum sannan ya halasta muku ku nemi matekun da za ku aura ku ba su sadaki muhsinina ghaira musafihina mutanen kirki ba waɗanda suke aikata barna ba shine kazzina kaman zina famastamta'atum ay tamatta'atum bihi minhunna mimman tazawwajtum bil wada'i wanda kuka aure su kuka yi dukuli da su ma'ana kuka take su fa'atuhunna ujurahunna sadakin su dama na hannunsu din yarba kawo ta nuna hannunsa kar ku kwace musu sadakin su sadakin su ne ko allati farattum lahunna wanda ya zanto kuka yanka musu ya zama farilla ne a gare su nasu ne ko farida wala junaha alaikum fi ma taradaitum antum wa hunna amma babu laifi kamar yadda ya kawo a baya fi ma taradaitum antum wa hunna kun yi yarjejeniya ka yarda ta yarda da kai da ita min ba'dil farida bayan yanka wannan sadakin sai ta ce a ai ta yanke maka wani abu daga ciki dubu hamsin ta bar maka dubu arba'in min haɗiha au ba'diha au ziyadatin alaiha ko kuma kai da ita dubu hamsin kuka yi saboda jin daɗin zama sai ka ƙara mata dubu ashirin ka ga zama dubu saba'in ko kuma ita ce aka yi dubu hamsin da ita saboda jin daɗin zama sai ta yanke ma dubu ashirin sai ya zama nawa dubu talatin inna Allah kana aliman hakiman inna Allah shi ubangiji lallai shi ubangiji kana halin kasancewarsa ya kasance a kowane lokaci aliman bi kalqihi ba wata halittarsa da Allah bai santa ba bai san ina take ba babu wannan halittar hakiman ubangiji kuma gwani ne fi ma dabbarahu lahum inda yake gwargwajewa duk abin da kaga Allah ya yi to wannan abin sunansa abin ya yi domin Allah ba ya yin kuskure sai ya ce min bas ka sa abin da ka kashe ne a'a